إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta asabar rana ta litinin wacce ta daidai da ranar uku ga watan uku ga watan safar hijira 1447 wanda ya daidai da ranar 28 ga watan 7 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a yau muna karatu a cikin littattafai na aƙida littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasatiyya na al'allama muhammad bin salih al-usaimin alaihi rahmatullah wanda wannan ne zai zama majalisi na 24 cikin jerin karatutukanmu na wannan littafi muna nan kan gabar nan mai muhimmanci alkawa'idul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ka'idodi na asali ka'idodi na asali a wajen abin da ya shafi imani da Allah imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa a darasin ƙarshe mun tike kan gabar da ya ce wala yukayyifuna wala yumaththiluna ko wala wala yumaththiluna sifatihi bi sifati khalqihi li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi inda yace فإنه أعلم سبحانه وتعالى بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ما لم يشره يتشي قوله فنرى شيخ الإسلام ابن تيمية ليش فإنه لليشي الله أعلم سبحانه بنفسه وبغيره shi ne mafi sani game da kansa kuma shi ne mafi sani game da waninsa wa asdaqu qila kuma shi ne mafi gaskiyar zance wa ahsanu haditha kuma shi ne mafi kyan labari min khalqihi fiye da halittarsa قال المؤلف رحمه الله وسيمين يتي مولى في اللتاف الله يشكى صدر رحمه yace hada tamhidun wa tawti'atan li wujubi qabuli ma dalla alayhi kalam Allah ta'ala min sifatihi wa ghayriha yace wannan shimfida ne shimfida ce malam yayi anan domin wajibcin karbar abinda maganar Allah yayi nuni zuwa gare shi na sifofinsa da wani sifofinsa wato shimfida ce malam yake yi anan wadda take nuna wajabcin karɓar abinda duk maganar Allah ta yi nuni zuwa gare shi na abinda ya shafi sha'anin sifofi duk abinda Allah ya faɗa game da sifofi to dole a karɓa haka duk abinda Allah ya faɗa game da wani hukunci ko wani abu da bai shafi sifofi ba shi ba kuma dole a karɓa duba da wannan shimfiɗa da malam ya yi wa zalika dalilin da zai sa kuma dole a karbi duk abin da Allah ya faɗa duk abin da maganar Allah ta yi nuni zuwa gare shi dole a karba annahu wa zalika annahu yajibu qabulu ma dalla alaihi al-khabar to wannan yana faruwa saboda yana wajaba a karbi duk abin da labari ya yi nuni zuwa gare shi idan ijtama'at fihi awsafun arba idan wa'insu sifofi guda hudu sun haɗu akan wannan labarin ma'ana duk labarin da ya haɗa wa'innan sifofin guda hudu to ya zama wajibi a karbe shi to labarin da Allah ya bayar game da sifofinsa da wasu abubuwa wanda ba sifofinsa ba wato ya haɗa wa'innan sifofin guda hudu to kasancewar ya haɗa wa'innan sifofi guda hudu ya zama dole a karɓi wannan labarin saboda duk labarin da ya haɗa wa'innan sifofin guda hudu to ya zama dole a karɓe shi al'awwal sifan farko an ya kuna sadiran an ilmi ya zama labarin ya bijiro ne daga ilimi labari ne da aka gina shi akan ilimi ba akan jahilci ba ba akan zato ba ba akan kama-kama ba ba akan mafarki ba ba akan kaza ba an gina shi akan ilimi wa ilaihi isharatu bi qawlihi to zuwa gare shi ne yayi ishara da fadarsa fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi Allah shine mafi sani kaga an samu ilimi kenan Allah shine mafi sani game da kansa kuma shine mafi sani game da waninsa an samu sifan farko wanda shine ilimi alwasfu thani sifa na biyu as-sidqu a samu gaskiya wanda zai bayar da labarin ya zama mutum ne mai gaskiya in mutum ne ya zama wato mai gaskiya ne an san shi da gaskiya babu ƙarya cikin lamarinsa wa ashara ilaihi bi qawlihi to sai ya ishara zuwa ga wannan da fadin sa wa asdaqu qila kuma Allah shine mafi gaskiyar zance ina yake yace wa ashara ilayhi bi qawlihi wa asdaqu qila sai ya ishara zuwa ga wannan da fadarsa kuma Allah shine mafi gaskiyar zance kenan shi Allah subhanahu wataala yafi kowa gaskiya a cikin zancensa wal wasfu thalith sifa na uku kuma da aka samu al bayanu wal fasahatu a samu bayani da fasaha bayanin ya zama ya fito clear ya fito balo-balo yadda za a fahimce shi kuma bayani ne wanda yake cike da fasaha wa ashara ilaihi bi qawlihi to sai ya ishara zuwa ga wannan da fadin sa wa ahsanu haditha kuma Allah shine mafi kyan zance shine mafi kyan labari labarin Allah akwai kyau da kayatarwa a ciki kenan ba za a samu wani abu na gumudi ko wani lullubin tugurmus a cikinsa ba balantana har ka je wani waje kana neman ƙarin bayani ko kana neman fassara bayanin Allah a fili yake kuma cike yake da fasaha shi yasa yace wa ahsanu hadisa alwasf arabi sifa na hudu shine salamatul qasd wal irada ya zama wanda zai bayar da labarin yana bayar da labarin ne tare da wato lafiyayyen nufi wato kubutaccen nufi da kuma irada ya zama iradansa da nufinsa mai kyau ne a lokacin da yake bayar da labarin akwai wanda zai zo yana bayar da labari amma da wata mummunar manufa manufa ta cutarwa ko manufa ta batarwa ko wani dalili irin wannan to shi Allah a lokacin da yake bayar da labari yana bayar da labari ne da kyakkyawar manufa bi an yurida al-mukhbiru hidayata man akhbara man, man akhbarahu ta yadda shi mai bayar da labarin ya zama manufarsa ta bayar da labarin so yake shiryar da waɗanda yake bawa labari yana ba su labari ne don ya shiryar da su su shirya su fa'inta to Allah duka labarinsa ya haɗa wa'innan sifofin guda hudu labari ne da yake yinsa da yake bayar da shi da ilimi sannan labari ne wanda yake mafi gaskiya labari ne na gaskiya wanda ya dace da abin da yake faruwa wanda ya dace da yadda abu yake sannan kuma labari ne da yake cike da fasaha da bayani da balaga sannan kuma na hudu labari ne da yake bayar da shi da kyakkyawar manufa saboda so yake waɗanda yake ba wa labarin su samu shirya don haka kaga tun da ko labarin da Allah yake bayarwa ya haɗa wa'annan sifofin guda hudu to ya zama dole a gaskata wannan labarin ya zama dole a gaskata shi Allah ya bayar da labari game da sifofinsa to ya zama dole a gaskata Allah a cikin labarin da ya bayar game da sifofinsa saboda labarin ya cika wa'annan sifofin guda hudu ya ce fadalilul awwal dalilin sifa na farko wa huwa ilmu wanda shine ilimi قوله تعالى فإن الله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض yace kuma ubangijinka shine mafi sani game da wanda yake cikin game da waɗanda suke cikin sammai wal ardi da waɗanda suke cikin ƙasai wal qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd kuma haƙiƙa mun fifita wani sashin annabawa akan sashi Allah ya fifita sashin annabawa akan sashi to kaga a ayar sai Allah ya ce wa rabbuka a'lamu ubangijinka shine mafi sani ko akwai wani mai sani to Allah shine wanda yake mafi sani a cikin dukkan masana a suratul isra aya ta 55 fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi min ghairihi daka Allah shine mafi sani game da kansa kuma shine mafi sani game da waninsa fiye da wanin nasa فهو أعلم بك من نفسك لك الله يافيك سنن كنك دا كنك يافيك سنن كنك يافيك سنن أبن دي فداتي وادك لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل saboda shi Allah ya san abin da zai kasance da kai a nan gaba kai baka san me zai same ka nan gaba ba amma Allah ya sani wa anta la ta'lamu ma za taksibu gadan amma kai baka san ma me zaka aikata gobe ba sai dai ka tsara baka da tabbacin abin zai faru ko ba zai faru ba amma Allah ya sani abin zai faru ko ba zai faru ba mutum nawa ne suke tsara abu su ce sai gobe goben ta yi kuma ba su samu damar aiwatar da shi ba ko Allah ma ya karbe su kafin lokacin wa kalimatu a'lam a'lamu kalmar a'lamu da ta zo a cikin ayar wa rabbuka a'lamu kuna da ta zo a nan ismu tafdilin ne ismu tafdil ne suna ne na fifitawa walaƙad ta hashaha ba'adul ulama wasu daga cikin malamai suna saunar fassara wannan sunan su jingina wa Allah ce Allah shi ne mafi kaza zai ce a ba a son a sifata Allah da mafi kaza wa fassara a'lamu to sai ya fassara a'lamu bi alim cewa Allah alimun ne masani ne baya son ya ce mafi sani sai dai ya ce masani ne فقال سيتي إن, رب إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمحتدين عند الله يكتشوا للي أبنججن كشيني ما في سني كما دا وان دي بچي دا غهنيرسا كما شيني ما في سني كما دا شريييو سورة النهل آية تدريد عشرين دا بير تو إن يظن فسر وسيتي أي هو عالم بمن ضل عن سبيله الله شيني مسني game da wanda ya bace daga hanyarsa wa huwa alimun bil muhtadin kuma shine masani game da shiryayyu baya son ya ce shine mafi sani qala to sai ya ce li anna a'lamu saboda kalmar a'lamu da ta zo a cikin ayar ismu tafdilin ne suna ne na fifiko na fifitawa wa huwa yaqtadi ishtirakul mufaddali wal mufaddali alayh yana fa'idantar da tarayya tsakanin wanda aka fifita da wanda aka fifita wani a kansa kenan sun yi tarayya a cikin wannan abun sai dai wannan ya fi wannan sai suka ce wa haza la yajuzu bin nisbati lillah wai wannan baya halatta in an danganta da Allah a ce Allah da wani sun yi tarayya a cikin sifa ta ilimi sai dai wannan ya shi Allah ya fi ya fi wancan din ilimi to bai dace a jingina wa Allah irin wannan ba lakin alimun amma idan muka ce Allah masani ne shi alimun ismu fa'ilin ne suna ne na fa'ili suna ne na mai aiki wanda ya aikata abu wale fihi muqaranatun a cikinsa babu muqarana sannan kuma babu tafdil babu fifiko wale fihi muqaranatun wala tafdil daka idan ka ce wato ka fassara shi da alim inda rabbaka huwa alim lalle ubangijinka shine masani to kaga nan baka hada shi da wani ba sannan kuma baka fifita wani baka fifita shi akan wani ba ta yadda sun yi tarayya a cikin abun amma Allah ya fi baka yi haka ba don haka suka ce idan ka zo fassara a'lamu ka fassara shi da alim to a shek usaimin ya ce wannan ba daidai ba ne fadaƙulu lahu sai mu cewa wanda ya yi wannan fassarar haza galat wannan kuskure ne fallahu yu'abbiru an nafsihi wa yaqulu Allah yana yin ta'abiri game da kansa kuma ya ce a'lamu ya ce Allah shine mafi sani to ya Allah zai ce a'lamu wa anta taqulu alim Allah ya ce shine mafi sani ko kuma ka ce a'a shine masani yaya za a yi haka shi ga yadda ya faɗa kuma kai ka zo ka canza masa wa iza fassarna a'lamu bi alimin idan muka fassara a'lamu mafi sani muka fassara shi da alimin masani yace faqad hatatna min qadri ilmillah yace to haƙiƙa ma mun sauko da gwargwadon ilimin Allah mun sauko da gwargwadon ilimin Allah ne لأن عالم يشترك فيه غير الله على سبيل المساواة saboda shi alim wani Allah yana tarayya a cikin kalmar alim ala sabilil musawat ta fuskar daidaito ana iya cewa fulanun alimun kuma a ce Allahu alim in aka ce kace Allahu alimun ne Allah masani ne to ai wane ma masani ne wane ma masani ne wane ma wasani ne sai zama sai a kasa gane cikin biyun wane ne ya fi an gane to da duk ka sifata kowanne da alim ka ce wa Allah alim ka ce wa wane alim to cikin wannan da shi Allah da wannan alim din wa ya fi wani domin kalmar alim ta daidaita su babu bambanci lakin a'lam amma idan kai amfani da kalmar a'lam muqtadahu Allah yusawihi ahadun fi hadha ilm abinda yake hukuntawa shine ba wanda yake daidaita da shi a cikin wannan ilimin ko da akwai wani da yake da wannan ilimin to baya daidaita da Allah a cikin ilimin sai zama ilimin Allah ya fi nashi kenan fa huwa a'lamu min kulli alim sai zama Allah shine mafi sani daga dukkanin masani duk wani masani to Allah ya fi shi sani wa hadha akmalu fi sifati bila shakk daga wannan zai fi kamala a wajen sifata Allah ko shakka babu daga ce Allah masani ne daga ce Allah shi ne mafi sani wanne ne ya fi kamala wajen sifatawa ka ce shi ne mafi sani wannan shi ya fi ya ce kuma wani ƙuru lahu kuma za mu sake ce masa innan lokacin arabiya bin nisbati nisbit tafdil yake cewa shi yaren larabci yaren larabci in an danganta da ismu tafdil wanda yake cewa shi ya kamata a yi amfani da shi yaren larabci game da ismu tafdil la tamna almusawata fi filwasfi ismu tafdil baya hana daidaito a wajen sifatawa shi ya ce a sifata Allah da alim saboda ba a sa wani ya yi tarayya da shi ba shi ne mala yake mai da martani a nan ya ce a lugar larabci game da ismul fa'il ismul fa'il baya hana daidaito a cikin wannan sifa idan ka ce fulanun alim baya hana kuma a samu wani alim din wanda ba shi ba an gane lakin bin nisbati lismi tafdil amma in an danganta da ismu tafdil tamna'ul musharaka fi ma dalla alai to yana hana yin tarayya a cikin abin da sunan yayi nuni zuwa gare shi in ka ce wani shine mafi kaza ya nuna babu kamar sa an gane ba wanda ya tarayya da shi abin ne ba wato abin ne zan ka hankali na ya tashi kuma sai in kasa karatun so da na'am don haka wa na ƙunu ban sani har da waccan bantin ku kashe ta cikin zawiyar can akwai guda ga can gefe ko wata gata can gefe ku kashe ta inda kuna son ku samu nasuwa ku kashe su wa alaikum salam sina ce inda lugat al-arabiyyah bin nisbati lism al-fa'il yaran larabci in an danganta da ismul fa'il la tamna al-musawat bayna al-musawat fi al-wasf baya hana daidaito a wannan sifa ana cewa wani alim ne wani ma alim ne lakin bin nisbati lism al-tafdil wata kila nan ne ma kaji sai kake tsamanin can baya ne na fada lakin bin nisbati nisbat tafdil amma in an danganta da ismu tafdil tamna'ul musharakata fi ma dalla alai wannan ismu tafdil din tana hana yin tarayya a cikin abin da ya nuni zuwa gare shi yana hanawa ismu tafdil yana hanawa idan ka ce wane ya fi wane kaza to ya nuna cewa wannan bai daidai da wancan din bai daidai da wancan ba saboda an fifita wancan din a kansa ونقول أيضا صنوكم زام ساكتي وهر ويو في باب المقارنة أبابنا مقارنة ديدي تأبوبوا لا بأس أن تقول أعلم با ليفي إذا كاتي أعلم بمعنى أن تأتي باسم التفضيل ولو فرد ولو فرد خلو المفضل عليه من ذلك المعنى با ليفي كذود اسم التفضيل أبابنا مقارنة كوداكو أقدر shi wancan almufaddali alaihi ya wofinta daga wannan ma'anar wadda ka fifita wancan a kansa ba laifi abubuwa ne guda biyu kake sai ka ce wannan ya fi wannan wannan shi ne mafi kaza a kan kaza alhali kuma wancan da ka fifita wancan da ka fifita wannan a kansa baya ma tare da wannan sifar kwata-kwata bai da ita amma ba laifi ka fifita wannan ka ce wane shi ne mafi kaza ka ce a samu wannan malami ne wannan kuma jahili ne bai da ilimi ko guda sai ka ce wannan malamin ya fi wannan jahilin ilimi ba laifi tare da cewa jahilin bai da ilimin ma ko guda shi jahilin bai da ilimin ko ɗaya amma sai ka ce wannan malamin ya fi wannan jahilin ilimi in ka yi haka a larabci ba matsala ba sai dole idan shi jahilin sai in yana da adna wani abu na ilimi ko yaya sannan kake da damar ka fifita wani a kansa wannan ma yana da ilimi wannan ma yana da ilimi amma wannan yafi wannan ba dole bane a haka ta iya wannan bai da ilimi ma ko daya amma sai a fifita mai ilimi a kansa wannan a larabci babu matsala gashi nan zai babu misali a qur'ani kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila ce yan aljanna a wannan rana su ne mafi alkhairin matabbata kuma su ne mafi kyan gurin baccin rana a suratul furqan aya ta 24 فجاء باسم التفضيل سي ألا يزود اسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه, منه إطلاقا tare da cewa wanda aka fifita 'yan aljanna a kansu wanda su ne 'yan wuta ba su da komai na wancan abin da aka fifita waɗancan a kansu da aka ce 'yan aljanna su ne mafi alkhairin matabbata su matabbatar su ba ta da alkhairi ko guda ɗaya wanda ita ce wuta wa ahsanu maqila 'yan aljanna su ne mafi kyan gurin baccin rana su 'yan wuta suna da gurin baccin rana ne ba su da shi amma kuma sai aka ce yan aljanna sun fi su wannan wannan ba laifi a larabci suratul furqan aya ta 24 wa fi babi mujadalati al-khasmi wa muhajjatihi haka a babi na jayayya da abokin jayayya da kokarin kafa masa hujja yajuzu an ta'ti bismi at-tafdil yana halatta ka zo da ismi at-tafdil wa in kana wa in kana al-mufaddalu alayhi laysa fihi shay'un minhu ko da ko wanda kake fifita wancan a kansa baya da komai na wannan sifar ba laifi ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce Allahu khairun amma yufriku shin Allah shi ne mafi alkhairi ko kuma ababen da suke shirka da shi suratun namli aya ta 59 wa ma'lumun anna ma yufrikuna laysa fihi khairun abu da sananne abinda suke yin shirka da shi suna hadawa da Allah baya da wani abu na alkhairi amma Allah yake tambaya shin Allah ne mafi alkhairi ko waɗancan ta da waɗancan ɗin ba su da alkhairin ko ɗaya sai dai sharri wa qala yusuf alaihi salam haka annabi yusuf alaihi salam yace a arbabun mutafarriqun khairun am Allahu alwahid alqahhar shin iyayen giji wanda suke mutafarriqun wanda an rarraba su kashi kashi khairun shi yafi alkhairi a bautawa am Allahu ko kuma a bauta wa Allah alwahidu wanda guda wanda yake daya dayan nan alqaharu marijayi wanne yafi wal arbabu laysa fiha khairun iyayen giji daban-daban da ake bautawa ba su da wani abu na alkhairi amma aka yi amfani da ismu tafdil dan khairun ana ismu tafdil ne su ne mafi alkhairi ko kuma Allah wanda babu laifi da an yi haka dan haka dai ba wani abu na kuskure a cikin abin da ibn taymiya yayi a wajen amfani da ismu tafdil a wajen sifata Allah fa innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa ghayrihi wa asdaqu qila wa ahsanu hadisan min khalqihi babu laifi a yi amfani da ismu tafdil wajen sifata Allah na fata an fahimta falhasilu an na kula abinda yake abkuwa dai shine mu ce inna a'lamu nan inna a'lama amma da yake a'lamu ya zo a cikin ayar babu laifi mu kira shi yadda ya zo a cikin ayar zuwa inna din ba ta yi aikinta ba kenan inna a'lamu alwaridata anan sai mu sata ta yi aiki inna a'lamu alwaridata fi kitabillah lallai kalmar a'lamu wadda ta zo a cikin littafin Allah yuradu biha ma'ana alhaqiqi abinda ake nufi da ita ma'ananta ta haƙiƙa ismu tafdil ake nufi wa man fassaraha bi alim duk wanda ya fassara ta da alim ya kawo ta da ma'anar ismul fa'il faqad akhta'a min haythu al-ma'na to haƙiƙa yayi kuskure ta fuskar ma'ana wa min haythu al-lughati al-arabiyya kuma yayi kuskure ta fuskar yaren larabci to nan ya ambata mana dalili na sifar farko da ake bukata a wajen mai bada labari zama mai bayar da labarin yana da ilimi kisha ɗazu wajen amsa tambayoyi na ja hankali akan masu yada jita-jitan da ba su da tabbas a kai kawai za ka ga labari yana yawo a kafafen sadarwa ka ɗauka kai ma ka ci gaba da yaɗawa wannan babban laifi ne dole sai abin da kake da ilimi a kansa kake da damar ba da labarinsa domin yaɗawa kamar kana ba da labari ne idan ka ɗauka ka yaɗa to kamar ka ba da labari ne akan abin ya faru alhali kuma baka da ilimi a kai baka da tabbaci a kai kawai ganin kai yana yawo a social media to wannan yana da haɗari Allah ya haɗa masu yaɗa irin wannan jita-jitan da masu botar gumaka wajen hani a cikin aya guda ya ce fashtanibun rijisa min al'autan ku nisanci ƙazantar bautar gumaka washtanibu ƙaunar zur kuma ku nisanci yaɗa jita-jita amma yanzu an shiga wani zamani wani labarin ma kasan na ƙarya ne amma da yake yana burge ka ka kai da kanka kasan ƙarya ne amma suka yada abin haushin ma ka sani ka san ba gaske bane ƙarya ne ka sani amma saboda kana da wata manufa a ciki sai ka yada shi dan a nuna maka hadarin yada shaidan zur da qaulul zur da manzon Allah zai faɗe shi bayan ya ambaci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa da yazo zai faɗi na bakwai din sai da ya tashi zaune sauran a gida ya faɗe su amma da ya zo faɗar ƙaular zuwa sai da ya tashi zaune sannan kuma ya ta maimaita ala wa ƙaular zuwa ala wa shahadatun zuwa ya ta maimaita har sai da sahabai suka ce laitahu sakata ina ma ya yi shuru haka sannan maza Allah ya shuru amma yanzu mun mayar da shi kamar wata hanya ce mata neman kuɗi mutane su zo bakin justice su zauna ba ka da shaida ka zo ka biya su su yi maka shaidan karya mutane kawai ga labari yana yawo a social media kuma game da ma abin da ya shafi kasarsa wanda labarin idan yana yaduwa zai cutar da kasarsa zai cutar da al'ummarsa amma ya dauka ya yada saboda ya samu followers a kafar sadarwar da yake amfani da ita ya samu mabiya ko don ya burge wani to ka burge wanda ka burge din kuma ka je ka shiga wuta to mai amfani wannan to dole mu kiyaye dole abinda zaka yada ya zama kana da ilimi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi diddigin abinda baka da ilimi akan sa inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya duk sai an yi musu tambaya a ranar gobe kiyama ka ji da ka faɗa ka ji a gaban ka aka yi ka gani ka ji da kunnanka duk sai an yi tambaya haka sai mu kiyaye musamman muke yadawa to sifa ta biyu ta mai ba da labari wadda zai sa a gaskata labarinsa wajibi ne a gaskata labarinsa bayan ilimi shine mai as-sidq shine ce wa dalilul wasf ath-thani dalili na sifa na biyu bayan sifa ta ilimi as-sidq wanda zai zai ba da labarin a same shi da gaskiya qauluhu ta'ala dalilin haka kuwa shine fadin Allah ta'ala wa man asdaqu min Allah qila wane ne ya fi Allah gaskiyar zance suratul nisa'i aya ta 122 ana aka samu dalilin wannan sifar a cikin alkur'ani ai la ahada asdaqu minhu ba wani da ya fi Allah gaskiyar zance wasidqu abinda ake cewa gaskiya shine mutabaqatul kalam lil waqi' magana ta dace da abinda ya faru abinda aka faɗa din labarin da aka bari ya dace da abinda ya faru ba a ƙara ba ba a rage ba ya zama ya dace da abin da ya faru ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى ba kuma wani abu da yake dacewa da yadda abu ya faru kamar yadda maganar Allah take dacewa da yadda abu ya faru fa kullu ma akhbara Allah bihi duk abin da Allah ya bayar da labari game da shi fa huwa sidqun to wannan abin gaskiya ne bal asdaqu min kulli qawli bal abin da Allah ya bayar da labari shine mafi gaskiya kuture man sauran sararin samaniyan nan abu sa mutum shan kumfa dole fa kullu ba akhbar Allah bihi ba ta ne ka je ka ajiye ba ta ne ka ture sauran samaniya ka maido mun shayi na za ka maido shi a to shi kenan na da ya tafi da shi da haka yace bal asdaqu min kulli qawlin maganar Allah shine mafi gaskiya fiye da kowace magana to an samu sifa ta biyu bayan ilimi to kuma ga sifa ta gaskiya wa dalilul wasfi thalis hujjar sifa ta uku kuwa wanda shine albayanu wal fasaha a samu bayani a samu fasaha qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa man asdaqu min Allah hadisa wa yafi Allah gaskiyar gaskiyar labari suratul nisa aya ta 87 وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي كان لابارن الله yana ƙunsar kyan lafazi da kuma kyan ma'ana ba wanda ya fi Allah gaskiya a cikin labari da yake bayarwa babu labarin da ya fi labarin da Allah yake bayarwa ko labarin da Allah ya bayar kyau ta fuskar lafazi da kuma ma'ana shi yasa kake ganin zubin alkur'ani da dirrinsa da lafuzansa sun bambanta ana fara karatun qur'ani sai ka ji wannan ba maganar mutane bace ba hatta larabawa da suka shahara da fasaha idan manzo Allah yana karanta qur'ani za su ce wannan ba irin maganar mutane bace saboda maganar ta fita daban a lafazi haka kuma a ma'ana shi ma maganar ta fita daban wa dalilul wasf ar-rabi dalilin sifa na hudu wanda shi ne salamatul qasdi wal irada a samu kubutar niyya da kuma nufi wanda zai bada labari ya ce ya zama ya bada labari ne da kyakkyawar manufa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku ne yana muku bayani filla filla domin kada ku bata manufar Allah shine kar ku bace shi yasa yake baku bayani filla filla suratul nisa'i aya ta 176 sai ce yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum Allah yana nufin ya bayyana muku ne sannan ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka wuce kafin ku suratul nisa aya ta 26 shin manufar Allah ta bamu labarai da yake bamu a Qur'ani shi da dan kada mu bace manufarsa dan ya shiryar da mu hanyoyin mutanen kirki da suka gabace mu to haka ake so a duk lokacin da zaka yada wani labari to ya zama da kyakkyawar manufa a samu wa'annan sifofin guda hudu tare da kai kana da ilimi akan abin tabbas ya faru a gabanka ka ji ko ka gani kana da tabbaci abin ya faru baka shakka akai ko abin ya zo ta hanyar tawaturin da ba za a iya karyatawa ba na biyu ya zamo akwai gaskiya an samu gaskiya a cikin labarin yadda abin ya faru to haka aka faɗe shi ba a yi ƙara-ƙara ba na uku kuma ya zama bayanin ya fito da kyau an yi amfani da kalmomi na fasaha da bayani ta yadda in da hausa ne ake bayani kowane bahaushe ya ji zai gane mai ake nufi inda larabci ne kowane balarabe ya ji zai gane mai ake nufi zama bayanin an yi shi da fasaha ba sai wani ya tambaya me yake nufi anan nan ban ji da kyau ba nan da ya ce kaza me yake nufi a'a zo bayanin an yi shi ya fito fili kuma an yi shi da fasaha na hudu kuma ya zama da kyakkyawar manufa aka yada labarin wanda ya yada labarin da kyakkyawar manufa yake wanda ya bayar da labarin da kyakkyawar manufa ya bayar da shi to fajtama fi kalamin lahil ausaful arba to wa'annan sifofin guda hudu sun suka tattaru a cikin maganar Allah allati tujibu qabul al-khabar allati tujibu qabul al-khabar magana wato wanda wannan yake wajabta karban labarin da Allah ya bayar wa'annan sifofin guda hudu suna wajabta karbar labari duk kowane labari ne ya cika waɗannan sifofin guda hudu wajibi ne a karɓe shi kowane labari ne to labarin Allah ya cika waɗannan sifofin guda hudu wanda suke wajabta karɓar labari daka wajibi ne labarin da Allah ya bayar game da kansa ka yarda kar ka canza kar Allah ya ce yana da hannuwa guda biyu ka ce a ba hannu ake nufi ba in juwa kar Allah ya ce yana da fuska ka ce ba fuska ake nufi ba kafi Allah sani ne a'a kafi Allah gaskiyar zance ne a'a kafi Allah fasaha ne wajen bayani a'a kafi Allah kyakkyawar manufa ne a'a to dan me zaka canza masa ka ce ba haka yake nufi ba ya ce wa idza kana kadhalik idan haka abun yake fa innahu yajibu an naqbala kalamahu ala ma huwa alayh to wajibi ne mu karbi maganar Allah yadda yadda yayi ta kar mu canza masa wajibi ne mu karbi maganar Allah yadda yayi magana wa Allah yul wa Allah yulhiqana shakkun fi madlurihi kada wani shakka ya riske mu a wajen abin da maganar Allah yake nuni zuwa gare shi kar mu yi shakka li'an Allah lam yatakallam bi hadha al-kalam li ajli idlal al-khalqi saboda Allah bai faɗi wannan maganar bane dan ya batar da halittarsa Allah bai da wannan manufar ya gaya mana a Qur'ani yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum ya bayyana mana a Qur'ani ya ce yubayyinu Allah lakum an tadillu daka ba ya faɗa bane dan ya batar da mu baratana kai ka gano nan Allah so yake batar da mu da ka bar mu gaya muku abu mai kyau wanda in kun bi shi ba za ku bace ba wannan wani irin bata ne Allah bai faɗi abin da ya faɗa ba dan ya batar da dan ya batar da halittarsa bal yubayyana yubayyana lahum wa yahdihum Allah ya faɗi abin da ya faɗa ne dan ya bayyana musu haƙiƙanin lamari yadda yake ya kuma shiryar da su wa sadara kalamullahi an nafsihi au an ghairihi sai maganan Allah ya bujiro daga kan kansa wato game da kansa sai maganan Allah ya bujiro game da kansa kuma game da waninsa an a'lamin qa'ilin daga mafi sanin masu fada wanda shine Allah maganan ta bujiro ne daga mafi sanin masu fada duk wanda zai faɗi wani abu a ji shi to Allah shine mafi wato Allah shine mafi sani game da shi to tunda ko haka ne wala yumkinu an ya'tiyar an ya'tariyahu khilafu sidiki ba zai taɓa yiwuwa ba maganar Allah ya zama saɓanin gaskiya ya shafi maganar Allah ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba a ce saɓanin gaskiya ya shafi maganar Allah duk abin da yake saɓanin gaskiya ne to ko raɓo maganar Allah baya yi balantana ya shafe ta wala yumkinu an yakuna kalaman iyan ghaira fasih kun ba zai taɓa yiwuwa ba ya kasance maganar Allah magana ce irin ta bebaye wadda babu fasaha a cikinta ta ya zama magana ce ya irin ta bebe ai bebe idan ya zo ya magana sai ka ce mai kace saboda mai maganar ba fasaha harufan ba sa fitowa da kyau kun san bebe ko wanda shi ba kurma ba kuma ba mai ji da kyau ba in ya zo magana zai bebe bebe sai ka ce ya maimaita in ya maimaita watakila sau uku sau hudu sannan ka iya gane me yake nufi to ba haka maganar Allah take ba وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا maganan Allah da a ce mutane da aljanu za su taru don su zo da kwatankwacinta ba ma irinta ba mai kama da ita ba za su iya ba don Allah ya kalubalanci duniya in sun isa su kawo kuma suka kasa kawowa fa idza ijtama'at hadhihi al-umur al-arba'a fil kalam to idan wa'annan al'amura guda hudu suka tattaru akan akan wata magana ko kuma akan magana wajaba alal mukha وجب على المخاطب قبول القبول بما دل عليه to ya zama wajibi akan wanda ake maganar da shi ya karbi abin da maganar ta yi nuni zuwa gare shi dole ne in dai har magana ta tattara wa'annan sifofin guda hudu to wajibi ne akan wanda ake maganar da shi ya karbi abin da maganar take nuni zuwa gare shi misalu zalika misalin wannan qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala mukhatiban iblis a lokacin da yake magana da iblis ya ce masa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya me ya hana ka kai sajada game da abin da na halicce shi da hannaye na guda biyu suratu sad aya ta 75 qala qailun sai wani mai fada yace fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar isbatu yadaini lillahi azza wajal akwai tabbatar da hannaye guda biyu ga Allah mai girma da buwaya yana da hannaye guda biyu ya kuluku bihi ma man sha'a yana halittar wanda ya so da wa'annan hannayen yana halittar wanda ya ga dama da wa'annan hannayen guda biyu fa nusbituhuma da ka za mu tabbatarwa Allah wa'annan hannayen guda biyu li'anna kalam Allah azza wa jalla saboda maganar Allah mabuwayi mai girma sadirun an ilmin wa sidqin magana ce da take bujurowa daga ilimi da gaskiya duk abin da Allah ya faɗa abu ne da ya faɗe shi da ilimi sannan kuma abu ne da ya dace da daidai wa kalamahu ahsanul kalami wa afsahuhu wa abyanuhu kuma maganar Allah shine mafi kyan magana mafi fasaha mafi bayyana mafi fitowa fili mafi bayani wala yumkinu an la yakuna lahu yadani haka ba zai taba yiwa ba a ce ba ya da hannaye guda biyu lakin arada min nasi an ya'taqidu zalika fihi kawai yana so dai mutane su kudurci a ransu Allah yana da hannaye guda biyu alhali ba ya da su kawai yana so ne bayansa su kudurce cewa yana da hannaye guda biyu amma bayi da su walau furi da hada to inda a kaddara hakan ne ya faru lakana muqtadahu anna alqur'ana dalal to da abinda wannan yake hukuntawa alqur'ani bata ne kenan ya zo ne kawai dan ya batar da mutane haisu jaa bi wasfillahi bima laysa fihi a yayin da alqur'anin ya zo da sifata Allah da abinda baya tare da Allah ya sifata Allah da hannaye kuma Allah baya da hannaye wa hadha mumtani'un wannan kuma abu ne hananne da ba zai yi ba fa idza kana kadhalik in ko haka abin yake wajaba alayka an tu'mina billahi an tu'mina bi anna lillahi ta'ala yadayni sanataini to ya zama wajibi a kanka kai imani kai imani kai imani cewa Allah yana da hannaye guda biyu khalaqa bihi ma adama alaihi salam wanda ya halici annabi adam da wa'annan hannayen tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kuna jin bayani filla filla daga malamai rabbaniyin malaman Allah malaman ilimi a baka hujja daga qur'ani a baka hujja ta hankali ko kai dankali ne sai ka gane sai fa idan ka dauki mukabara ka ce baka yadda ba wa idza qulta al muradu biha bihima an ni'ma wal qudra idan ka ce a'a ba hannuwa Allah yake nufi ba abinda yake nufi da su ni'ima da kuma kudura kulla malice sai mu ce maka la yumkinu an yakuna hadha huwa al-murad ba zai taba yiwa ba a ce wannan shine manufar Allah ba zai taba yiwa ba mutum ya faɗi haka illa illa idza ishtara'ta ala rabbika sai fa idan zaka yi taurin rai ne ga ubangijinka kana son ka nuna wa ubangijinka taurin rai ka kiyarda da abin da ya faɗa wa wasafta kalabahu bi diddil awsaf al-arba'a allati qulna sannan taurin ran naka ya kai ka zuwa ga sifata Allah da kishiyar sifofin can guda hudu da muka ambata sai fa idan haka zaka yi ce Allah ba shine mafi sani ba kai ne mafi sani ka ce Allah ba shine mafi gaskiya ba kai ne kake da gaskiya ka ce bayanin Allah ba fasaha a ciki kai ne zaka yi bayani mai fasaha a gane ko ka ce a'a Allah ba da kyakkyawar manufa ya faɗi wannan ba ya faɗi wannan ne dan ya batar da bayinsa za ka iya faɗar wannan in ka faɗi wannan menene matsayinka kafiri fadaqulu da haka sai mu ce halillahu azza wa jalla hina ma qala shin Allah mabuwayi wato wanda yake ya buwaye kuma ya girmama hina ma qala a yayin da yace bi yadayya dan me baka yi sajada ba ga wanda na halice shi da hannayena alima bi anna lahu yadaini shin Allah ya san cewa yana da hannaye guda biyu ko bai sani ba kawai faɗa yi da jahilci ya san da yana da hannuwan guda biyu ko bai sani ba fasa ya ƙulu huwa alimin dole dole ya ce ya sani dole ya ce ya sai bai sani ba dole ya ce a ya sani fana ƙulu sai mace hal huwa sadiqun to shin abin da ya faɗa ɗin nan cewa yana da hannaye guda biyu ya halicci annabi adam da hannayensa guda biyu da gaske yake ko kuma ya zubo ta ne me zai ce fasa ya ƙulu huwa sadiqun bila shak zai ce ko shakka babu da gaske yake wala ya satiwa an ya ƙula huwa gairu alim ba zai ce Allah bai sani ba au gairu sadiq ko ce Allah ba da gaske yake ba ba zai iya faɗar wannan ba wala an ya ƙula abbara bihi ma wa huwa yuridu gairahuma iyan wa ajizan ko ba zai ce Allah ya yi ta'abiri da hannaye ne kawai amma abin da yake nufi da su wani hannaye amma da ya gagara faɗar abin da ya so ya faɗa ɗin ne da ya kasa faɗa to sai ce hannaye zai iya faɗar wannan kasan wani zai iya zuwa wajen faɗa sai ya kasa faɗar abin da yake so ya faɗa sai ya faɗi wani abu daban wanda ba shi ba saboda ya kasa faɗar wancan ɗin musamman wanda zai ke so yi magana da yaren da bai iya ba ko yaren da ba nashi ba to sai ya tashi faɗar wani abu shi ga abin da yake so ya faɗa amma sai ya kasa sai ya faɗi wani abin da ba wannan ba to shi ma haka ne ya faru da Allah ya so ya ce kudura ya so ya ce ni'ima amma sai ya kasa to sai ya ce hannaye za ka faɗi haka zan faɗa ba wala an ya ƙula arada min khalqihi haka kuma ba zai ce Allah yana nufi ne daga halittarsa an yu'minu bima laysa fihi min sifati idlalan lahu Allah yana nufin ne bayansa su yi imani da abin da baya tare da shi na sifofi kawai dan ya batar da su Allah yayi hakan ne da nufin ya batar da bayansa ba zai faɗi haka ba fa naqulu lahu haka sai mu ce masa izan kenan man ladhi yamna'uka an tusbita lillahi al-yadaini to menene zai hana ka ka tabbatar wa Allah hannaye guda biyu da ya tabbatar wa kansa me zai hana ka ta haka fastaghfirillah ka je ka nemi gafaran Allah wa tub ilaihi ka tuba zuwa gare shi wa qul amantu bima akhbara Allah bihi an nafsihi ka ce nayi imani da abinda Allah ya bayar da labari da shi game da kansa li'annahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi domin shine mafi sani game da kansa da kuma waninsa wa asdaqu qila shine mafi gaskiyar zance wa ahsanu hadisan shine mafi kyan labari min ghairihi fiye da waninsa wa atammu iradatan min ghairihi aidan kuma shine mafi cikar nufi mafi cikar irada fiye da waninsa ka faɗi wannan shikenan sai ka dawo ka zama cikakken mumini cikakken ahlus sunna ولهذا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأوصاف الثلاثة shi ya samu wallafin littafin ya zo da wa'innan sifofin guda uku wa nahnu zidna alwasfar rabi ya ce mu kuma sai muka ƙara sifa na hudu in ji usaimin wa huwa iradatul bayani lil khalqi sifar da muka ƙara shine wato nufin bayani ga halitta wa iradatul hidayati lahum da kuma nufin shiryarwa ga halitta li qawlihi ta'ala mun ƙara wannan sifar ta hudu ne saboda faɗin Allah ta'ala yuridu Allahu yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanan lazina min qablikum Allah yana nufin ya bayyana muku al'amurra ne da kyau don ku fahimce su ya kuma shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka wuce kafin ku. Haza hukumu ma akbar Allah bihi an nafsihi, to wannan shine hukuncin abin da Allah ya bayar da labari da shi game da kansa. Bi kalamihi allazi huwa jami'un lil kamalatil arba lil kamalatil arba'i fil kalam. Wanda ya faɗe su da maganarsa ya bayar da labarin su da maganarsa wadda ta tattaro kamalolin nan sifofin nan na kamala guda hudu a cikin zance sifofin kamala guda hudu da ake bukata a cikin kowane zance to labarin Allah ya tattaro wa'annan sifofin gaba daya amma ma akhbarat bihi rusul amma abinda manzanni suka bayar da labari game da shi labarin da manzanni suka bayar game da Allah da kuma sauran labarai da manzanni suka bayar faqala al-muallifu mawallafin littafin sai ce sun marusuluhu sadiquna musaddaquna bi khilafin ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamu yace sannan manzanninsa masu gaskiya ne ababan gaskatawa ne bi khilafin ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamu sabanin waɗanda suke faɗa su jingina masa abinda ba su da ilimi a kansa wanda suke faɗawa Allah abinda ba su da ilimi a kansa su wa'annan ba masu gaskiya bane kuma ba ababen gaskatawa ba ne ƙaunuhu faɗarsa ibn taimiyya da ya ce sun marusuluhu sadiqu na musaddaku sannan sai manzanninsa masu gaskiya ne ababen gaskatawa ne as-sadiqu shine al-mukhbiru bima tabaqa al-waqi mai gaskiya shine wanda ya bayar da labari game da abin da ya dace da daidai ya bayar da labarin abu yadda yake wanda shine mai gaskiya fa kullur rusuli sadiquna fi ma akhbaru bihi to dukkanin manzanni masu gaskiya ne game da abin da suka bayar da labari game da shi walakin labudda an yasbuta sanad an yasbuta sanadu ila rusuli alaihi musallam sai dai dole kafin a tabbatar da cewa manzon nan ya faɗi maganan nan a samu isnadi wanda ya tabbata zuwa ga wa'innan manzon nan a samu isnadi a samu sanadi in dai ba kai kaji daga manzon da kunnanka ba to dole a samu wanda ya ji wanda ya ji wanda ya ji har labari ya kawo kanka fa idza qalat al yahud idan yahudawa suka ce qala musa kaza wa kaza annabi musa ya ce kaza da kaza falan naqbalu ba za mu karbi wannan abin da yahudawa suka ce ba hatta na'lama sihhata sanadihi ila musa alaihi salam har sai mun san ingancin sanadi ingancin sanadin wannan labarin da suka ce annabi musa ya faɗa zuwa ga shi annabi musa wa idza qalat an-nasara qala isa kaza wa kaza haka idan nasara suka ce annabi isa ya ce kaza ya ce kaza fala naqbal daka fala naqbalu ba za mu karba ba hatta na'lama sihhata sanadi ila isa alaihi salam har sai mun san ingancin sanadin wannan labarin zuwa ga annabi isa wa idza qala qa'ilun idan wani mai fada yace qala muhammadun rasulullahi kaza wa kaza annabi muhammadu manzon Allah ya ce kaza da kaza fala naqbalu ba za mu karba ba hatta na'lama sihhata sanadi ila muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai mun san ingancin isnadi zuwa ga manzon Allah mun fahimta dole sai da isnadi tunda baka yi zamani da manzon Allah ba to ba mu isnadi ko ka gaya mana littafin da ka ciro maganar inda za mu je mu karanta da isnadi an fahimta akwai littattafai da aka wallafa aka rubuta to wannan littattafan a ciki zaka ga malamin ya faɗi maganar manzon Allah da isnadin ta zuwa ga manzon Allah fa rusuluhu sadiquna fi ma yaqulun da haka manzannin Allah masu gaskiya ne a cikin abin da suke faɗa fa kullun fa kullu ma yukhbiruna bihi anillah duk abin da suke bayar da labari da shi daga Allah su ce Allah ne ya ce su Allah ne ya aiko su da shi wa an ghairihi min makhluqatihi da abin da suke bayar da labari wanda ya faru daga wani Allah na daga halittun Allah su bayar da labari wani daga cikin bayan Allah ya ce kaza ko ya aikata kaza fa hum sadiquna fihi to su manzannin Allah masu gaskiya ne a cikin wannan labarin la yakdhibuna abadan ba sa yin ƙarya har abada ولهذا أجمع العلماء shi yasa malamai suka yi ijma'i ala annar rusula alaihimu salatu wassalam cewa manzanni tsira da amincin Allah ya tabbata gare su ma'asumuna min alkali su ma'asumai ne an tsare su daga ƙarya annabawa ba sa ƙarya alkadhibu mahalun ne an rusul ita ƙarya korarren abu ce daga manzannin Allah ba sa ƙarya da haka masduquna aw musaddaquna yace akwai nuska da nuska guda biyu ne nuskata ne an samu nuska guda biyu daga ibn taymiya wata nuskar ta ce masduquna wata nuskar ta ce musaddaquna amma ala nuskati masduquna to idan mun tafi akan nuskar da ta ce masduquna fal ma'ana sai zama ma'anarsa anna ma uhiya ilaihim abin nan da aka yi musu wahayinsa fa huwa sidqun to gaskiya ne ma'ana an musu an gaska wato an gaya musu gaskiya masduquna abinda aka gaya musu gaskiya ne an fahimta wal masduqu domin wanda aka gaskata wa labari shine allazi ukhbira bis sidqi wanda aka bashi labarin gaskiya sai zama masduqun wanda aka bashi labari na gaskiya was sadiqu shi kuma as-sadiq shine allazi jaa bis sidqi wanda yazo da labarin gaskiya as-sadiqu wanda yazo da labarin gaskiya al-masduqu wanda aka bashi labarin gaskiya wa minhu qawlu rasul sallallahu daga nan aka samu fadar annabi sallallahu da yace wa abi huraira li abi huraira radiyallahu anhu hina qala lahu shaytan a lokacin da shaytan yace wa abu huraira innaka idza qara'ta ayatal kursi lam yazal alayka min allahi hafizun wa la yaqrabuka shaytanun hatta tusbiha yace masa idan ka karanta ayatul kursi to wani mai tsaro daga Allah ba zai gushe ba yana baka kariya sannan shaidan ba zai kusance ka ba har sai safiya ta waye da ya gaya wa annabi qala lahu sai annabi ya ce masa sadaqaka wa huwa kadhubun ya gaskata ka ma'ana ya gaya maka gaskiya ya baka labari na gaskiya amma wa huwa kadhubun amma shi din makaryaci ne ya'ani akhbaraka bis sidiqi yana nufi ya baka labari na gaskiya hadisin yana bukhari fa rusulu masduquna da haka manzanni waɗanda ake ba su labarin gaskiya ne kullu ma uhiya ilaihim duk abin da ake musu wahayinsa fa huwa sidiqun to wannan gaskiya ne ma kazabahum abinna ma kazabahum allazi arsalahu wanda ya aiko su din bai yi musu ƙarya ba wanda ya aiko su da sakon da ya aiko su da shi to bai yi musu ƙarya ba duk abin da ya gaya musu gaskiya ya gaya musu wala kazabahum allazi ursila ilaihim haka kuma waɗanda aka aiko su zuwa gare su su ma ba su yi musu ƙarya ba wa huwa jibril alaihi salam wanda Allah ya aiko zuwa ga su manzannin shi wannan da Allah ya aiko bai yi wa manzannin ƙarya ba wanda shine mala'ika jibril innahu laqawlu rasulin karim zai quwwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin ci lallai wannan abin da aka gaya maka faɗa ce ta wani manzo mai daraja zai kuwacin ma'abuci ƙarfi inda zil arshi a wajen ubangiji mai al'arshi makin sannan mai tsananin ƙarfi ne shi muta'in samma amin sannan abin yi wa ɗa'a ne samma a can sama a wajen mala'iku amin kuma amintacce ne surutu takwir aya ta 19 zuwa aya ta 21 wannan idan mun ɗauki nuskha da ta zo da masduquna kenan wa amma ala nuskati ala nuskati musaddaqun amma man dauki nuskar da tace musaddaqun fal ma'ana annahu yajibu ala umamihim tasdiquhum wajibi ne akan al'ummomin su su gaskata su musaddaquna ababan gaskatawa ne wa ala hadha akan wannan yakunu ma'ana musaddaquna sai zama ma'anar musaddaquna ai shar'an ababan gaskatawa ne amma a shar'anci ya'ani ma'ana yajibu an yusaddaqu an yusaddaqu shar'an wajibi ne a gaskata su a shar'anci faman kazzaba bin rusuli au kazzaba bihim abin nan faman kazzaba bin rusuli au kazzabahu duk wanda ya karyata game da manzanni ko ya karyata su fa huwa kafiru to wannan kafiri ne wa yuzu an yakuna musaddaquna yace kuma yana halatta mu dauki wata fuska yanzu mun ga wannan fuskar ko ababan gaskatawa ne a shar'anci dole ne al'ummomin da aka aiko annabawan zuwa gare su su gaskata wa'annan annabawan wajibi ne a shara'anci idan ba su gaskata su ba sun yi ne sun kafirta wa ya juzu an yakuna musaddaquna lahu wajhun akhar kuma tana iya wa musaddaquna din ya zama yana da wata fuska ta biyu ai ma'ana anna Allah ta'ala saddaqahu Allah ta'ala ya gaskata su Allah ya gaskata su akan abin da suka zo da shi wa ma'luman anna Allah ta'ala saddaqa ar-rusul kuma abu ne sananne cewa Allah ya gaskata manzanninsa saddaqahum bi qawlihi wa fi'lihi ya gaskata su da fadarsa ya gaskata su da aikinsa amma bi qawlihi inda ya gaskata su da fadarsa fa inna Allah qala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya wa manzansa annabi Muhammadu yace lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka lalle Allah yana yin shaida akan abin da ya saukar zuwa gare ka gaskiya ne suratul nisa aya ta 166 wa qala kuma yace masa wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu kuma lalle Allah yana da masaniyar cewa lalle kai manzansa ne munafiquna aya ta 1 fa hadha tasdiqun bil qawli kaga wannan gaskatawa ce da fada Allah ne ya fada cewa annabi gaskiya ya zo mana da ita amma tasdiquhu bil fi'li amma gaskatawa da yawa manzanninsa a aikace fabitamkini lahu ta hanyar ba wa wa'annan annabawan dama da ba su gindin zama da faɗa aji da ba su nasara akan makiya wa izharil ayati da kuma bayyana ayoyi da ya tayi a hannunsu ayoyi na shari'a da ayoyi na mu'jiza fa huwa ya'ti lin nasi yad'u ila al-islam annabi zai zo wa mutane zo wajen mutane yana kiransu zuwa ga musulunci fa in lam yaqbalu idan ba su karba ba fal jizya to za su bayar da jizya فإن لم يقبلوا إن بس كربابا استباها دماءهم ونساءهم وأموالهم زي حالة جنين ينسو دماتا ينسو دوكيو ينسو الله يا باشا ونن تمكينا يا باشا ونن كرفا والله تعالى يمكن له كو يمكن له الله زي باشا تمكيني ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض الله يا باشا نصر يرك تشيني غروروا دياكي غري باين غري كسا باين كسا وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها har sai da risalar manzan Allah ta kai gabascin duniya da yammacin duniya fa haza tasdiqu min Allah bil fi'li wannan kaga gaskatawa ce daga Allah yake yi wa annabinsa a aikace kazalika aidan haka kuma ma yujrihi Allah ala yadayhi min al ayat abinda Allah yake gudanarwa akan a hannayen annabin na mu'ujizoji huwa tasdiqul lahu wannan ma gaskatawa ne a gare shi yana gaskata manzansa ne sawa'un kanat al-ayatu shar'iyya am kauniyya sawa'un wa'annan ayoyin na shari'a ne ko kuma ayoyi ne kauniyya na mu'ujiza fa shari'atu kana da'iman fa shari'atu kana da'iman yus'alu an shay'u huwa la ya'lam fa shar'iyya fa shar'iyyatu ayoyi shar'iyya wanda Allah yake gaskata annabinsa da ita shi annabi ya kasance da'iman a koyaushe yus'alu an shay'i akan tambaye sa game da wani abu huwa la ya'lamu kuma bai san wannan abun ba fa yanzilu Allahu al-jawaba sai Allah ya saukar da amsa wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi kuma suna tambaye ka game da ruhi to ka ce ruhi daga al'amarin ubangiji na ne Isra aya ta 85 idan hadha tasdiqun bi annahu rasulun kaga wannan gaskatawa ne cewa tabbas annabi Muhammadu manzo ne walau kana ghaira rasulin inda shi ba manzo bane ma ajaba Allah da Allah bai amsa masa ba lokacin da lokacin da aka zo aka tambaye shi da Allah ba zai bashi amsa ba yas'alunaka ali shahr al-haram qitalin fi suna tambayar ka game da wata mai alfarma yin yaki a cikin sa me hukuncin sa kul ka ce musu qitalun fihi kabir yin yaki a cikin wata mai alfarma babban laifi ne amma wasaddun an sabilillah toshe mutane daga bin hanyar Allah wa kufurun bihi da kafircewa Allah wal masjidil haram da kuma kafircewa masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da kuma fitar da ma'abutansa daga cikinsa akbaru inda Allah wannan shine mafi girma a wajen Allah da ka gara wanda zai yaƙi a cikin wata mai alfarma da wanda zai kange mutane daga bin Allah ya kafircewa Allah ya fitar da mutane daga cikin masallaci mai alfarma mun gane wannan fal jawabu amsar Allah ya ce masa ƙul qitalun fihi kabir sai Allah ya ba wa manzansa amsa lokacin da aka yi masa tambaya fa haza tasdiqu min Allah azza wajal to kaga wannan gaskatawa ne daga Allah mai girma da buwaya fal jawab abin nan wal ayatul kauniyya zahiratun jiddan amma ayatul kauniyya su a bayyana suke matuka ayatul kauniyya a bayyana suke wa ma aksar al ayatul kauniyya sannan kuma za ka samu ga sunan da yawa a ko'ina allaci ayyar Allah biha rasulahu ayoyin da Allah ya karfafa manzansa da su ana nufin mu'ujiza in kana karanta littattafai za ka yi ta gani har littattafai an wallafa akan mu'ujizojin manzan Allah sawa'un ja'at li sababin sawa'un mu'ujiza ce da ta zo da wani sababi aw li ghairi sabab ko kuma wadda ta zo ba tare da wani sababi ba wa hadha ma'rufun fi sirah wani abu ne sananne a cikin littattafan sira fa fahimna min kalimati musaddaquna da ka sai muka fa'inta daga kalmar musaddaquna annabawa ababan gaskatawa ne annahum musaddaquna min qibalillah ababan gaskatawa ne daga wajen Allah bil ayatil kauniyya wa shar'iyya ana gaskata su da ayoyi kauniyya ana gaskata su da ayoyi shar'iyya musaddaquna min qibalil khalqi sana ababan gaskatawa ne daga wajen halitta ay yajibu an yusaddaqu ana nufin dole a gaskata su wa inna ma hamalna dhalika ala ala tasdiq shar'an me yasa muka ce ana nufin dole a gaskata su muka dora wannan akan gaskatawa ta shari'a li'anna minan nasi man saddaqa saboda daga cikin mutane akwai wanda ya gaskata wa minan nasi man lam yusaddiq cikin mutane kuma akwai wanda bai gaskata ba lakin alwajibu tasdiq amma gaskatawar menene wajibi ne qawluhu fadansa da yace bi khilafil ladhina yaquluna alaihi ma la ya'lamun sabanin waɗanda suke gaya wa Allah abinda ba su da sani akai fa haula'i kadhibuna أو ضالون وإنما مقريتان بتتوني لأنهم قالوا ما لا يعلمون saboda sun faɗi abin da ba su da ilimi a kai wa ka'annal mu'allif rahimahullah ka ce dai mawallafin Allah ya ji kansa yushiru ila ahli tahrif yana ishara ne zuwa ga masu tahrifi masu tawili da sunan tahrifi da sunan tawili li'anna ahli tahrifa li'anna ahli tahrifi saboda masu tahrifi qalu ala Allah ma la ya'lamuna min wajhaini sun gaya wa Allah abin da ba su da ilimi a kansa ta fuskoki guda biyu qalu suka ce innahu lam yarid kaza wa arada kaza suka ce Allah baya nufin kaza da yace hannu kaza yake nufi mun gane fa qalu fi salbi wal ijabi bima la ya'lamu a wajen korewa da wajen tabbatarwa sai suka faɗi abin da ba su da ilimi masalan alal misali qalu sun ce lam yarid lam yarid bil wajhi al haqiqi da Allah yace yana da fuska ba wai yana nufin fuska ta haƙiƙa ba فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب nan sun gaya wa Allah abin da ba su da ilimi ta hanyar korewa sun kore masa abin da ya tabbatar wa kansa wanda shi ne fuska sun maƙalu sannan suka ce wal muradu bil washi at thawabu abinda Allah yake nufi da fuska yana nufin bayar da lada faƙalu alallahi ma la ya'lamuna fil ijab kuma suka faɗa wa Allah abinda ba su sani ba wajen tabbatarwa suka kore abin da ya tabbatar kuma suka tabbatar abin da abin da bai tabbatar ba su yi masa ƙarya ta wannan fuska su yi masa ƙarya ta wannan fuskar ta fuskar korewa sun masa ƙarya dan sun kore abin da ya tabbatar ta fuskar tabbatarwa sun yi masa ƙarya dan sun tabbatar da abin da bai tabbatar ba wa haula allazina yaquluna allahi ma la ya'lamun to wa'annan da suke cewa Allah abin da ba su da ilimi akai suke faɗa wa Allah abin da ba su da ilimi la yakununa sadiqin ba za su taɓa zama masu gaskiya ba wala masduqina ba za su taɓa kasancewa waɗanda ake gaskata su ake gaskata musu labari da shiɗan yake kawo su ba labarin da shiɗan yake kawo musu baya kawo musu labarin gaskiya wala musaddaqina sannan kuma ba su zama ababen gaskatawa ba a wajen Allah ba su zama ababen gaskatawa ba a wajen halitta bal qamatil adillatu ala annahu dalilai sun tsayu akan cewa annahum kadhibuna ko annahum kadhibuna abinna mukazzibun su masu ƙarya ne ababan ƙaryatawa ko kuma masu ƙarya ne mukazzabuna ababan ababan ƙaryatawa bima uhiya ilaihim ash-shaytan da abinda shaytan ya musu wahayi zuwa gare shi annahum kadhibun su masu ƙarya ne makdhubuna ne ashe annahum kadhibuna makdhubun su maƙaryata ne sannan makdhubun bima uhiya ko bima auha ilaihim shaitan shaitan wahayin da ya zo musu da shi shi ma kuma wahayi ne na ƙarya waɗanda suke jingina wa Allah abin da bai faɗa ba su kore masa sifofin da ya tabbatar su kuma fassara sifofin da abin da ba shi ya tabbatar ba aga waɗannan makaryata ne shaitan da ya musu wannan wahayi ƙarya ya gaya musu kuma su ababen ƙaryatawa ne a wajen Allah ababen ƙaryatawa ne a wajen halitta anan za mu tsaya mun wuce lokaci in mun zo sai mu tashi gaba ta gaba da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh